mita 88.5 da lafiyar muryar zamani sunana Tijani Adamu daga unguwar gidan maza nan a nan yankin cikuntawa da ke karamar hukumar birni a jihar Kano inda ke cikin wani shago kenan na sai da kayayyakin sawa wanda aka fi sani da botika turanci kenan wanda wannan shago a iya cewa makire ke da kaya amma sakamakon yanayi da aka samu wato masu aran kaya suka shigo wannan shago suka yashe shi amma ba tare da bata lokaci ba za mu so mu ji a cikakken sunan mai shagon nan mu je salamu alaikum sunana muhammadu ɗaya ruwa san sabuwar gandu ni ne mai shagon biyu oga botik da ke tsallaken gidan maza tsallaken diga wallahi jiya da daddare gurin karfe biyar na asuba na sami kiran waya na makocin shagona cewa in fito ya ga kofar shagona a buɗe to iya kira na a waya kawai na shiga cikin gida na sanar da mahaifiyata cewa kawai dai an fasa shagon ina zuwa to inda nake tsammani ma ba haka bane baka zo ka da an dinda bi kaya kaɗan to wallahi na zo gaba ɗaya kayan shagon an kwace babu abin da aka bari sai takarma wari da wari dan akalla kayan da aka diba zai kai na kusan miliyan uku da wani abu a cikin shagon wallahi gaba ɗaya duk sun kwace kayan kai da ka tafi da daddaren ka bar shago ne a buɗe ko kuwa ni na rufe shagon da kaina dan sai da aka tambaye ma cewa yaro na ne da bai ce a yi na rufe shagon da kaina na rufe shagon da kaina
kuma da mu kullun guda ɗaya ne kullun guda ɗaya ne kuke zaton wannan al'amari ke ko to ai balla kofa akai ba ta mukulli aka ci ba za duk sakatin an bude su an babballa su dan da budewa ne ba sai zargin cewa mukulli aka zo aka bude to amma gaba da balla sakatoci da kubobin shagon aka ɗiba abin da suka zo ɗiba.
Wannan shine karo na farko?
Gaskiya shine karo na farko dai a shago amma an an ɗan kwana biya na ɗan yin wannan sassan da an faffasa kwantenoni na masu harkar waya ba ɗaya ba biyu ba gaskiya.
A wajen ku wani irin mataki kuke ganin za ku ɗauka tunda abin yanzu kamar To gaskiya dai yanzu mu da mu baƙi ne a gurin ba baƙi ba to dole za mu zazzauna da manyan wanda suka fi mu daɗewa masu shaguna a unguwar. Dole sai an tsaya an kafa kwamiti yanzu. Wanda ko masu gadi ne za a ɗauka mun masu shaguna mu ɗau alakin duk wata mu ware wani abu da mu dinga ba su masu yakuri da da kai yanzu mai dukiya ka zo ka zo na tun safe kana kana gadin kayan kashi kuma tsara kwana kai gadin kayan kai abin ai zai ma wahala amma ka dai zamu zo na da manyan masu shaguna kwamitin unguwar mu tattauna ya za a bullo al'amuran abu Ga ɗaya daga cikin wanda suke zaune a unguwar mu ji wanda ya ce ba ɗaya ba yiwuwa an sha yin wannan ɗauki ɗauki shi ma a cikin shaguna menene suna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu suna na Sarha Musani. wanda wannan abu da ya faru mun wayi gari asuba mun tar da shi sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan muna addu'a Allah ka tona wanda suka yi wannan abu dan gaskiya gaskiya duk wanda ya gani mutum mai imani ya zo ga yadda aka yi shagon gaskiya zai je jajirtawa yaran saboda kaya ne sun doshi kimanin kusan miliyan uku da wani abu an sa ƙarfi an bankare shagon ba abin da suka bari yadda ka san me sun share shi gaba ɗaya duk wani abu da ka sani a shagon shago ne a cike amma sun ɗauke shi to amma mu muna kira ga gwamnati da ta duba ba ko iya wai tsaro kawai shikenan kana zaune an kawo ma mara mai laifi ko kuma a sai abu na sarga ta kuɗi har dukiya al'umma haka aka ɗauke su su kare to kuma menene dare ne mutum ya zo ya kasuwancinsa da daddare ana karɓa haraji a gurinsa ana karɓa to kaga ya kamata a ce dukiyarsa kuma in dare ya yi ya mori harajin da yake bayarwa shine amfaninsa yana ba da haraji a kullum mai da dukiyarsa to amma fa in aka ci gaba da haka me ake tunanin cewa har a kama wannan shi yanzu wannan an zo an saci kayansa an karya shi to me ake so ya zama so yake shi ma ya koma ya zauna kenan ya zama bala'a ko kuma shi kenan ya zama matsiyaci al'umma ko kuma ya zama dan zaman banza ko kuma shi kenan daga wannan zuciyarsa ta haifar da mummunan tunani saboda komai zai iya zuwa kan mutum duk wanda aka wannan to wannan fa ba shi bane na farko a wannan layin dalili akwai shaguna sama da goma a layin nan wanda ni na sani in ka zo za ka yi bincike ko kai yanzu in ka bi ɗaya bayan ɗaya ba mai shagon da ba za ka tattauna da shi ba akwai shagon POS wanda ake sai da kati da POS a an ji an balle an ɗauki an ɗebi kaya akwai wannan Ibrahim akwai Mu'ash nan ga shaguna nan wajen su Mu'azu su Murtala wanda shi sai da aka balle ma aka ɗebi kayan provision da kuɗi sai da suka zauna suka ci abinci suka ci biskit a gurin har aka wannan abun aka gama dan Allah da Annabi ina ma'aikata suke shikenan gadin da ake cewa ɗan sanda da tsaro suna zazzaga kenan to ni kuka na na farko na fara kawo kawo shi ga hukuma sai mai dukiya to ka alkinta dukiya ka rufe ta ka bawa Allah al'amarin haka kuma sannan shi kuma hukuma ta taya ka kulawa saboda dalili ko shine ana zuwa za a karɓi haraji kuma kai ma dan ƙasa ne to me amfanin wannan harajin da kake biya to kaga kenan sai ka zauna ka gada dukiyarka to kuma fa an ci gaba da haka in ana kamawa fa ko tun ranar da aka kama kada fa a ce kuma mu mun dau doka a hannunmu dan abin da zai faru ba zai kowa daɗi ba saboda dalili shine wala ko kwana uku ba ai ba anan kaga na wajen tare wajen wannan business center dinnan ta mu- eh, mu'ash an zo an sace masa kwamfuta an kama barawan nan red handed an kai shi ko wai shi ba zai iya tona wanda ya ba kwamfutar ba wai saboda wai in an sake shi za su kashe shi bai shirya bai shiga to gaskiya gaskiya magana ta gaskiya ba a taci gaskiya ba yaron nan an masa an masa ta ta yankan shakku wanda duk irin hukuncin da ya dauka Allah ma ya sani haƙƙinsa ne ba a nan yake botu yake tafiya sai ya tafi har onita onita din nan ka san inyamurai ne kai ka san bahaushe in ya tafi ta ka san wani irin hadari ne sai ya wuce kaduna ya wuce ina ne duk ya wuce wannan hadarin ya zo ya siyo kayansa sannan ka biyo shi har shago ka sace masa kai a tunaninka kai adalci ko kuma ku hukuma kun yi aikin kwarai kenan ku zira an sace masa shi kenan an ci banza shi ma in ya zuciya kaga kenan in ba shi da t- tunani ko tawakkali shi ma ya zama barawan kenan ni din nan a gidan mu shagon nan yake ina zama tun kafin ya aure na sani ba za ka taɓa ganin ma'aikaci ya zo yana kiwo a dukiyar ka ba babu ka ta Allah a tausaya a duba yaran nan kuma a duba mazauna shagunan layin nan su ma su duba su yi kokari su fitar da wani kwamiti in har gwamnati ba za ta iya kawo musu agaji ba su su kare dukiyarsu a ɗayan za ka mana tare da ɗaya daga cikin wanda shi ma a kwanakin ba ka taɓa ya rashe masa kaya a za mu so mu ji cikakken suna assalamu alaikum sunana abdulsalam idris wanda aka fi sani da babban halwa kamar yadda muke cikin shagunan na gonan cocilance kun ce ta wanda suka yi satin da kuma ake zargi kenan sun bar abu.
gaskiya dai magana lokacin da yaron ya je report a police station da safe ni kaina na dawo daga training na je motsa jiki na dawo wajen karfe kusan bakwai da wani abu na dawo ina dawowa na samu labari ban yi kasa gwiwa ba na zo shagon sannan na zo a shago a rufe amma ba bari kowa ya shiga ba saboda so yan sanda su fara zuwa domin su ga me ya faru a cikin shagon su rubuta su ɗau hoton gurin su wato su samu ne dukkanin wasu bayanai da suke bukata kuma abin mamaki da ya ɗaure min kai shine akwai torchlight ɗinsu da suka bari su ɓarayin wanda ya kamata a ce 'yan sandanmu da suke da ƙwarewa ya kamata a ce sun tafi da ita sun je akwai gwaje-gwajen da za a yi wanda za a iya gano su a wajen bincike masana ƙwararru wanda ni ba a fanni na bane amma dai na san a doka akwai ƙwararru wanda masana ne wannan torchlight ɗin tasu da suka bari a cikin shagon za ta iya haskawa hukuma su waɗannan za a ga wato hannun yatsunsu za a bincike wanda cikin ikon Allah da nasara za a kama su amma abin mamaki yanzu gashi muna magana da kai karfe kusan wato biyar na yamma a wannan unguwa ta mai albarka ta gidan maza unguwar Andu ga totalin din yanzu a cikin shagon yaron wanda yan sanda ba su da ita ba abin gaskiya ya bani mamaki kuma ya daure min kai To wani irin kokari kuke a matsayin ku na matasa tun da an ce eh matasa?
gaskiyar magana kamar yadda magabata yan uwana wanda suka yi bayani a a kamar yadda muka yunkura mu kanmu satar da aka yi mana kwanaki a nan kwanan freedom wato da ni da makotana masu shayi da wani bakanike wanda shi ma an ɗebi generators kusan guda goma na mutane wanda a kwashe kuma duk gaba ɗaya muna magana kasafa da kwana bakwai zuwa sati ɗaya ko kwana goma ake ta yi wannan abubuwan ka dai ga inda nake dan harkokin kasuwanci na wanda idan na sa zuciyar cewa in ba ina da imani da tausayi ba ko da yakana da wato kan da kai in na ce zan zama barawo duka na ai abin ba zai kyau ba amma na na wato na haƙura na yi tawatta- tawakkali ga Allah na tsaya kai da fata a k- gurin da arzikin da Allah ya hore min dan jarin na wanda bai sa karya karya ba wanda da a ce in kasashen da aka shiga bane hukuma ita kanta za ta iya zuwa gurin mu irin masu karamin sana'a a ce yau ga jarin dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya a ƙara maka babu ruwa duk bayan lokaci kaza lokaci kaza ko shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara uku ko wata shida kai ki kawo kaza har ne kwabarin na biya ni kai na wannan ci gaba na ne kuma hakan zan sa- samawa wasu m- iri na wato ayyukan yi matasan yara wanda ya kamata hukuma irin waɗannan mutanen annoba ne a cikin al'umma bai kamata a bar mutum yana ta sata yana in aka ɗauko fayil ɗinsa shi kaɗai kes ɗinsa ya fi guda hamsin ko guda talatin amma a ce wai har yanzu yana yawo a cikin al'umma wanda shi bai amfana da kansa ba bai taimaki ƙasa ba bai taimaki al'umma ba bai taimaki iyayensa ba shi kansa bai bai taimaki kanshi ba ya tsaya kawai sai sata wannan ni ina kira ga hukuma ya kamata duk wanda ya zama irin wannan wanda shi ba amfana kowa yake waya amfana komai hukuma ta ɗau mataki a kansa wanda za a iya kawo da shi ba shi da amfani zuwansa banza barin ka banza Amit Ataman da takwas da dagwai biyar da laifiyar muryar zamani suna na cikin da mu daga nan gidan maza an duke namu da ke karamar hukumar birni a unguwar tukuntawa da ke Najeriya sai kun kare jina nan gaba.